وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهدا قوة الربيع الأول hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1443 wanda ya zo daidai da 23 ga watan goma a gregorian kalanda 2021 wannan shine kaset ɗinmu na 33 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin fadilatu sheikh abi abdullah muhammad ibn sa'id ibn raslan hafizahullah ta'ala idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun kammala da sharaɗi na shida shine al-ikhlasu al-munafi lishirki wan nifaq war riya was sum'a ko mun kammala da hiko za mu shiga الشرط السابع المحبة من شجيشكم نعم to shi ma muna cikinsa za mu tahi wa alamatu hubbil abdi rabbahu ko malam yake cewa wa alamatu hubbul abdi rabbahu alamar da take nuna kana son Allah subhanahu wa ta'ala so na gaskiya taqadimu mahabbihi wa in khalafat hawahu shine gabatar da abin da shi Allah yake so ya yarda da shi ya amintu da shi wa in khalafat hawahu ko da ku waɗannan abubuwan sun saba wa abin da kai zuciyarka take so تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لأمرك في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع haka suka ce suka ce ƙa'ida idan kana son mutum to abin da ya ce maka aikata shi kake yi in ka ga kana saba wa mutum to ba ka san shi ne to wannan a mu'amala tsakanin mutane da mutane kenan to ballantana mu'amala tsakanin Allah da bayinsa labudda in dai kana son Allah to ka zamto duk abin da Allah ya ce maka to a gan ka sahun gaba wajen aikata shi abinda duk ya hane ka ya ja kunnanka to a ganka wajen sahun gaba wajen nisantarsa an gane magana da kyau ko wa bugudu ma yubghidu rabbuhu wa in mala ilaihi hawahu mutum kuma ya kyamaci abinda allansa yake kyamata ko da a ce zuciyarsa ta karkata zuwa ga sha'awa da bukata da son wannan abu zuciyarka tana son abubuwa na sha'awa tana son abubuwa na hayaniya tana son abubuwa na sabo to amma Allah baya son hayaniya baya son sabo baya son abubuwan shirme sai ka guje shi to wannan alama ce da take nuna kai dinnan masoyin Allah ne wa mawalatu man walahu Allah ko man wala Allah wa rasulahu da kuma jibintan lamarin wanda duk Allah da manzansa suka jibinci lamarinsu kaji kana son su kana ƙaunarsu kana sha'awar mu'amala da zamantakewa da su to alama ce da take nuna kana son Allah wa mu'adatu man adahu واتباع رسوله من عاداه واتباع رسوله واقتفاء أثره وقبول هدا وقبول هداه yace wa mu'adatu da kuma gaba da ƙiyayya da man adahu wanda Allah da manzansa suke ƙinsa kuma suke ƙyamashi Allah yana ƙin kafirai to aga kana ƙin kafirai Allah yana ƙin munafukai aga kana ƙin munafukai Allah yana ƙin mutanen banza mabiya shaiɗan aga kai ma kana ƙin mutanen banza mabiya shaiɗan jama'a kuna fahimta? to wannan alama ce da take nuna lalle kai ma kana son Allah kuma kana ƙaunarsa ba ka son abin da zai haɗa ka da hi subhanahu wa ta'ala ya jirkita wato alaƙar da ke tsakaninku da shi jama'a kun fahimci magana da kyau ko wa mu'adatu man adahu ka ƙi wanda Allah ya ƙi ka ƙi wanda manzon Allah ya ƙi yasa can gaba za mu zo aya da take magana akan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu haka taba samun mutanen da sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar lahira kuma suna kaunar wanda Allah yake ainihin wato kyama ba za ka taba samun wannan ba an gane ku sannan sai ya ce wattiba'u rasulihi in dai kai cikakken masoyin Allah ne to a ganka kana bin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce ba zan taɓa yadda kuna so na ba sai kun ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk yadda za ka yi ihu kai ta kwarmatan san Allah da manzansa wallahi summa tallahi aikin banza kake yi idan dai annabi zai ce a yi ba za ka yi ba annabi zai ce a bari ba za ka bari ba duk wannan ihun da suke yi michael jackson ɗin manzan allah wane ne wane ne ɗin annabi ranar maulidi a ta ihu a ta abin nan a ta saka wasu kayayyaki na banza a yi wani anko a samu mota cricket a yi mata wani shiri a yi mata wani decoration a ga kwali a yayyanka wata riga da wani zani da wani yadi a yi masa wani kore-kore wani shudi-shudi wani bulu-bulu a hau a sa ganga a ta kiɗa wai ka taɓa mutum ya ce wa annabi ne yake so shi yasa yake wannan shegantakar da wannan iskanci in ba raina annabi muhammadu ba da raina addinin allah ba yanzu ka ɗauko wannan abin ka ce wai san manzan allah ne ibada ce ba ka rena Allah ka rena manzan Allah ka rena musulunci ka rena Qur'ani ka rena hadisan manzan Allah eh rashin kunya da rashin arziki da rashin albarka da fetsara da lalata da iskanci ta rungumar mata kuna jika kayan shaye-shaye kuna kwankwada kuna yawo kuna wahalar da 'ya'yan musulmi a rana da da'awar san annabi Muhammadu eh? amma kiyama za ta tashi ai wallahi sai Allah ya bambanta tsakanin mu da ku na rantse da Allah duk sharrin da za ka yi mana ka yi mana duk maganar da za ka faɗa ka je ka faɗa duk abin da za ka yi wajen ka ɓata wa ƴan izala rai ko ka ɓata wa ahli sunna rai wai ka nuna kai masoyin annabi ne bari ka yi abin da zai ɓata musu rai ka yi amma na tabbata akwai ranar wamtazul yawma ayyuhal mujrimun kai mujrimai ware mutanen arziki ba ku ware tana nan tafi ai wamtazul yawma ayyuhal mujrimun akwai ranar da za a ce tsakanin mujrimai da mutanen arziki a bari Allah ka sa muna cikin mutanen arziki kuma kuma Allah sa ku gyara ku tuba ku dawo kan hanya amma dai ku sani wannan abin da kuke da sunan san annabi ƙarya kuke wallahi ku da kanku kun san ƙarya kuke wallahi tallahi to waɗannan su ne alamomin san manzan Allah jama'a ka tabbatar cewa abin da annabi ya ce kana aikatawa an gane maganar da kyau ku Allah ya ce ƙul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim Allah yace qul ati'u Allah war rasula fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin Allah ya ce ka ce musu in kuntum tuhibbuna Allah in da gaske kuke yi ku masoya Allah ne fattabi'uni ni annabi ku bi ni annabi ne ya ce ai wannan raye-raye da wannan kaɗe-kaɗe na rantse da Allah magana malam Ahmad Tijjani Yusuf Guruntunne inda maulidi addini ne na rantse da Allah in muka tashi yin namu ko wallahi tallahi sai an daina ganin su an daina jin labarin su wa alaikum assalam eh na eh ko annabi ne ya ce su bari ba su bari ba ka ji ko da annabi zai dawo duniya ya ce su dena ba za su dena ba malam ba bidiyon nan kunna mana shi hadda arna hagen dan Allah ka ji wata magana to da Allah wa kake bi kenan Hadi ko?
If we look to the Quran, we'll find that 3%.
Hadi ko?
If we look to the saboda haka kun ji kun ji abin da suke faɗa ko cewa aka yi annabi ya hana maulidi wallahi sai mun yi wai ya ce annabi ya hana abu ba zai yi ba wallahi su sai sun yi Allah ya sawwaƙe to kaga dai wannan ita ce gaskiyar abin da yake faruwa jama'a yanzu to don Allah idan mutum ya ce wai annabi ma ko da shi ya ce ya hana ko annabi ya dawo ya ce musu kar su yi he sun yi to da Allah wa suke bi kenan komi yana da ilimi hatta ilimin tasawuf yana da nasa ilimi in shehu kana gabanka ko da annabi muhammad ya bayyana ka kuskura ka je ka kama annabi muhammad ranar amfin da kai cikin adara kenan a wannan rana an shafe shuranka saboda shayin kan nan shi ke gabanka wata rana an samu wani almajirin sida abdulkadir kun ji abin da suka ce bari ku ji bari mu saka ku ji a bari za mu saka cewa komi yana da ilimi hatta ilimin tasawuf yana da nasa ilimi in shehu kana gabanka ko da annabi muhammad ya bayyana ka kuskura ka je ka kama annabi muhammad ranar hamsin da kai cikin adara kenan a wannan rana an shafe
suka ce ili kowanne ilimi wai yana da tasarrufi abinda suke nufi da tasarrufi shine yadda ake gudanar da shi da yadda ake gane shi yanzu da za a ce wa shehu na gaban ka sai manzon Allah ya bayyana to idan ka bar shehun ka ka tafi gurin annabi Muhammadu to a ranar kai ma ba- babu kai babu rahmar Allah ka bar shehun ka ka tafi gurin manzon Allah dole sai ka rungumi shehu ka bar manzon Allah yanzu kaga in muna cewa mutanen nan sun ci mutuncin annabi yanzu don Allah wanda ya faɗi wannan da hida da Abdul jabbar menene bambanci su yanzu wannan ba cin mutuncin manzan Allah bane ina fata kuna fahimtar magana cin mutuncin annabi ne haka addinin su yake amma kare da cin mutuncin annabi amma abin da zai baka mamaki sai ka ga waɗanda suke bin su suna zaune a gaban su suna musu kabbara abin ya baka mamaki bari in samu kudi
su ne kamar yadda da shahu ya yi magana cewa komi yana da ilimi hatta ilimin tasawuf yana da nasa ilimi in shehu kana gabanka ko da annabi muhammad ya bayyana ka kuskura ka je ka kama annabi muhammad ranar amfin da kai cikin adara kenan a wannan rana an shafe sunanka saboda shayin kan nan shi ke gabanka wata rana an samu wani almajiri Kaji.
sai da abdulkadir zai Allah ya sawaje to wannan kaɗan kenan jama'a wallahi wannan kaɗan ne ke kana cikin kuma wannan karatun fa kar ku ɗauka wai dan daga kayi magana sai a ce wai wasu wawaye ne a cikin tafiyar suke wannan maganganun wallahi ƙarya ne suna nan a rubuce a cikin littattafansu yana nan a rubuce a cikin littattafansu an gane magana da kyau ko to yanzu dai mu ahlus sunna abinda malamai suka ce mana kuma abinda annabi ya faɗa shine matukar kana son Allah kana son manzon Allah to a same ka gaba gaba wajen biyayya ga manzon Allah su sun ce ka saki annabi ka rike sheshi mu kuma mun ce ka saki sheshi ka rike manzon Allah an gane magana da kyau ko abinda duk annabi ya nuna ma ka yi abinda ya hana ka ka hannu wannan shine biyayya da so na haƙiƙa da kuma asalin aƙida ta musulunci ko mutum ya ji ko kar ya ji ko ya ji haushi ko kar ya ji haushi ko in ma zai shure ya mutu a gurin na rantse da Allah sai mun faɗi wannan magana an gane magana da kyau ko inda maulidi abin yi ne addini ne na rantse da Allah muka tashi yin namu ba za a ji labarinsu ba Allah ko labarinsu ba za a ji ba to amma ina da ke ba addini ba ne ya samu bai dame mu ba to shi ne malin yake cewa wa mu'adatu man adahu mutum ya kyami ya ƙi abin da Allah da annabi suka yi wattiba'u rasulihi kuma ya bi manzon Allah wa qatifa'u atharihi da kuma bibiyar take-taken manzon Allah abinda annabi ya tafi ya bari wa qabulu hudahu ya kuma bi shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai malam yace wa kullu hadhihi alamat waɗannan alamomi gaba ɗaya shurutun fil mahabbati sharuɗa ne a cikin so ma'ana bai yiwuwa ka ce kana son mutum sai ka cika waɗannan sharuɗa bai yiwuwa ka ce kana son Allah sai an same ka ka cika waɗannan sharuɗa kamar yadda bai yiwuwa ka ce kana son manzon Allah sai an same ka ka cika wannan sharuɗa la yutasawwaru wujudul mahabbati ma adami shartin minha bai yiwuwa a rai bai yiwuwa ka suranta a ce kana son annabi ko kana son Allah kuma a bincika a samu duk abin da Allah ya ce ka yi ba za ka yi ba duk abin da annabin ya ce ka yi ba za ka yi ba kuma ka ce kana son ya ce haka ba zai taɓa yiwuwa ba ko zai yiwu jama'a ba zai yiwu ba mace ne kake aure jama'a duk abin da ka saka ta hita ce ba za ta yi ba amma in ta tara mutane hita dinga cewa in ba kai ba sai rijiya gaskiya ne ko ƙarya ne ƙarya ne original ƙarya ma in ji abdullahi anka ƙaryar ma ba photocopy ba original coffee ne na fata an fahimta Allah ya shirye da mu qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu yanzu baka kalli wanda ya mai da Allahnsa son zuciyarsa ba son zuciyarsa ita ce Allahnsa afa anta takunu alaihi wakila Allah yace yanzu zaka wakilci wannan zaka zamanto wakilin wannan mutumin mutumin da ya riki son zuciyarsa shine mahaliccinsa za ka zama ka wakilci wannan ina fata an fahimta a cikin wannan ya zo a cikin suratul furqan a cikin suratul jafiya kuwa Allah cewa ya afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu yanzu ba kai duba zuwa ga wanda ya rike ubangijinsa shine son zuciyarsa ba wa adallahu Allahu ala ilmin Allah ya batar da shi a bisa ilimi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi Allah ya yi rufi a kan jinsa da kuma a kan zuciyarsa wa ja'ala ala basarihi ghishawa kuma Allah ya sanya wani murfi a kan ainihin wato a idanunsa afa man yahdihi min ba'dillah ko fa man yahdihi min ba'dillah waye isa ya shiryar da wannan in ba Allah ba an gane maganar da kyau ku shi yasa Allah ya ce fi qulubihim maradun فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون a cikin zukatansu akwai rashin lafiya akwai jinya Allah sai ya ƙara musu jinya kan jinya ina fata an fahimta saboda duk lokacin da mutum ya nema wa kansa wato hanyar bata shi ya zaɓa wa kansa to idan Allah ya tashi ƙara masa wannan hanyar yake sai ya ƙara bata yasa za ku ga duk mutumin da ya kama hanyar banza to maimakon ka ga yana dawowa baya abin da zai baka mamaki sai ka ga yana sake dilmiya a cikinta yanzu kalla abdul jabbar mutumin nan kana hanyar bata an faɗakar da kai an nusar da kai an gaya maka abinda zai baka mamaki kullum garin Allah ya waye abdulljabbar ƙara me yake yi ƙara nutsuwa yake cikin bata an gane magana kalli waɗannan fetsararrun 'yan matan hausa da ainihin wato waɗannan da ake cewa wai jaruman hausa kalli yadda harkar take ƙara dilmiyar da su cikin ɓata da kangara saboda me saboda haka allah maɗaukakin sarki ya tsara musu haka suka zaɓa wa kansu an gane magana da kyau ko shi yasa allah ya ce wa man yushaqiqir rasula min ba'ad ma tabayyana lahul huda ويتبع غير سبيل المؤمنين الله يتي نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير الله يتي ومن يشاكك الرسول وند يسابع والنبي محمد يوى النبي كرن سي يكي بتفركن النبي محمد da gangan ya san wannan hanyar ba hanya ce mai bullewa ba amma ya rike ta ya rungume ta ita ce hanyarsa min ba'ad ma tabayyana lahul huda Allah ce bayan shiriya ta bayyana masa wannan layin da yake kai ba daidai ba layi ne na daidai ba ya sani ba wai da jahilci yake tafiya akan wannan hanyar ba na rantse muku da Allah da yawancinsu daga cikin waɗannan malaman nasu sun san cewa wannan layin ba layin daidai ba ne ai shi yasa bana idan kuka lura za ku ga kafin maulidin nan sun yi ta fitar da wasu programs ana yi a gidajen rediyo kan tarihin annabi da yadda ake maulidi mu ba mu yadda da wanda suke fitowa suna shegantaka da iskanci da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ba mu maulidi shine a zo a karanta tarihin annabi a yi wane ne a yi wane ne to ai mu matsala mu da ku shine shi tushen maulidin ne ba mu same shi a qur'ani ba ba mu same shi a hadisi ba littattafan fikihun nan kaf tun daga ƙawa'idi ahalari ishmawi iziya risala ƙurtubi mudawwana ko da duk wani littafi da ake addini mu ba mu ga babu maulidin nabi sallallahu alaihi wasallama babun da ke magana akan maulidin annabi muhammadu har yanzu ba mu gani ba to ta ya za a yi abin da bai zama addini a waɗancan zamunna ba ya zama addini a yau jama'a jama'a kuna fahimtar magana to don haka suna ta ƙoƙarin su yi wa abin kwaskwarima ina ai bai taɓa yiwuwa ka ɗauko abin da ba shi da asali ka nema mar asali sannan kuma ka ba shi wasu karakteriya da ake bukata ya zama mai asali wallahi tallahi ba zai yiwu ba komai ƙaƙalanka komai kakalan malaguɗe wai gai da uwar saurayi a kasuwa ko za ka gama wallahi ka bar abin haka kuma kuna cewa wai kar mai magana akan bid'ar maulidi wai ta ya za a yi muna karantar da sunna ne jama'a ba zai yi mai magana akan bid'a ba dan Allah da ya ma za a yi a gane sunna in ba a yi magana akan me ba bid'a ba ta ya za a yi ya za a yi a gane shirka in ba a yi magana akan me ba tauhidi ba ba yadda za a yi ka fahimci hakikanin tauhidi sai an yi magana akan shirka kamar yadda ba yadda za a yi ka gane sunna sai an yi magana akan menene bid'a ba yadda za a yi ka gane me ake nufi da zalunci sai an yi magana akan menene adalci duhu da haske ake gane shi haka ne ko ba haka ba bata da shiriya ake gane ta to bai yiwuwa ku ce wai ba za mu yi magana akan bid'a wallahi tallahi ba zai yiwu ba dole ne sai mun yi magana akan bid'a wannan lazimin karantarwar annabi muhammadu ne in za a yi magana akan abu sai an yi magana akan kishiyar shi akwai wani bawan Allah ne ban san waye ba wallahi a nan masallacin ina jin ko an yi azahar ne ko la'asar ne ya miƙe yi nasiha akan maulidi ban san yaushe abin ya faru ba kuma ban san yaushe aka yi kuma wallahi har yanzu ban san waye ba to kun san lasifika nan ta gyaru har bakin hanyar nan ana ji to akwai wasu mutane a gurin sai suka ji su ba a kyauta musu ba don me yasa za a yi magana a kansu a kan maulidi shi ne wai aka kawo min ƙara wai akwai wani bawan Allah ya yi nasiha akan maulidi su ba su ji daɗi ba na ce to ai dama ba ma so su ji daɗi ai daidai ne abin da ya yi idan- ya ma rage ni in na zo sai na gurza abin ya fi haka billahi lazi la ilaha illallah na ce kuma ba maganan ba da haƙuri in dai akan bid'a ne kada Allah ya ba su haƙuri wannan shine kawai ai a san mutum a san sana'arsa in kuma ya bari a san ya daina aikin mutum ya bar shamai kai don kada a gane ba nashi ne ba in ji sani sabulu mu da aka san mu akan fada da bid'a kuma a ce ba za mu yi magana akan bid'a ba to me muka zama kenan jama'a me muka zama kenan tururuwa mai fuka-fukai mun lalace kenan saboda haka jama'a wannan bid'a ne kuma wallahi ba ranar da maulidi zai zama bi- sunna wannan shine gaskiyar magana wa alaikum salam na'am eh a- duk ayi sata a- wai wani malami ne an tsaya a gurin maulidi ya ce duk gidan da yake maulidi wai barawi ba za su shiga ba ashe lokacin ma da yake magana duk gidajen an shiga an sata abubuwa an tattat- an tattafka sata a ciki ba ba malam saboda haka wallahi jama'a mu san- mu sani waɗannan ayoyi da malamai suke karanta mana wallahi su ne addini fa Allah kuma wallahi wallahi dolan ka kaji kana kyamar waɗannan bid'o'in yawwa ko babanka ne yake yi ka je ka karanta nurul albab nurul albab mun karanta mun karanta ya fi sau nawa na sauke nurul albab ya fi sau goma a ɗalibai a majalisi mun sauke a masallatai mun sa ta'alim ɗinsa mun sauke a cikin wannan littafi nurul albab shehu usmani bin fodi yake cewa duk mutumin da ya zo yana bikin bid'a irin na maulidi da shauransu ya ce ko da laumato ka taimaka masa sai Allah ya kona ka a wutar jahannama ya ce kai wallahi ko suna aikin ne ka gansu ka ce sannunku suka ce yawwa ana ta fama eh wallahi to madalla wallahi sai Allah ya babbaka ka a wutar jahannama in ji shehu Usman bin Fodi ka je ka karanta nuru alba saboda haka ba ruwanka da su ko familin gidanku ne suke yi to ba ruwanka da su kawai ka yi harkar ka su yi tasu kai ahlus sunna ne su yan bid'a ne ai bid'a malam bid'a malam ta fi shan giya da saban Allah bala'i domin mai shan giya da zina da saban Allah shi ya tabbata me yake aikatawa zunubi kuma ya tabbata in ya mutu akai ina za shi wuta amma shi dan bid'a fa gayyato bala'i ya cikin addini kuma yake so Allah ya bashi menene lada shine matsalar bid'a abin da ba shine ka shigo da ke kuma kana so Allah ya baka lada sannan bid'a malamai suka ce fa cin gyaran Allah ne da manzon Allah abu ne babu shi a addini he kace dole sai an yanzu wa kake cewa bai cika addini ba Allah wa kake cewa bai isar da sakon addini daidai ba manzon Allah yasa duk abin da yake bid'a ne karka yadda ka yi shi ka nisance shi akwai wani littafi sunansa hijranul mubtadi kaurace wa dan bid'a na rantse muku da Allah idan aka zo ana karanta wannan littafin ko Allah kai ma ahlus sunna idan baka daku a sunna ba baka ce mala a rufe littafin nan da Allah Allah wallahi sai ka daku a sunna wallahi zaka iya hakuri a karasa littafin hijranul mubtadi yadda ake kaurace wa dan bid'a a wanta kalar da sha'anin shi ba ruwanka da shi ko babanka ne shi to saboda haka harkar ba wai da wasa muke yin ta ba jama'a ba kuma muna faɗin ta bane a fatar baki a'a muna faɗa ne muna so ta aikatu har kan gaɓoɓin mu cewa waɗannan abubuwan ba addini bane in dai mutum yana da gaske shi san Allah yake yi to waɗannan ƙa'idojin da Sheikh Raslan ya kawo a cikin wannan littafi su ne ya kamata ya bi ya zama yana gabatar da abin da Allah yake so akan abin da shi yake so ko da wannan abin ya saba wa abin da shi zuciyarsa take so ya zama duk abin da Allah ko manzan Allah suka ce ba sa so ya ji baya son wannan abu ko da ku zuciyarsa wannan abin tana sha'awar aikata shi sannan ya zamanto duk wani sako da zai karba na ya zai rayuwarsa da addininsa daga gurin Allah da manzan Allah ke karɓar su sannan duk wanda yake kan tafarkin nan na Allah ya je yana ƙaunarsa yana buƙatarsa a kusa da shi yana son hulɗa da shi wanda kuma duk baya kan wannan hanyar ya ji cewa baya son mu'amala da shi ko misƙala zarrati jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ba to wannan shine haƙiƙanin addinin annabi muhammad Allah ya saka wasu malam musa yusuf asadu sunna irin su alkanawi Allah ya saka musu da alkhairi an gane magana da kyau ko suna nan malam sun saka waɗannan yan bid'a a gaba dab da maulidin nan malam Musa Yusuf Asad sunna yanda kasan za su cinye shi ya dira a kansu yayi kata kata da su ni dai a yanzu a cikin malamanmu na sunna ban ga wanda ya rungumo rigimar murkushe bid'a a yanzu a Najeriya irin malam Musa Yusuf Asad sunna ba wallahi sai kana kallon programs ɗin shi ka je ka kalla za ka ga yadda yake bugawa da waɗannan mutanen kuma wallahi ba za ka gane malanta malanta ce ba sai ka shiga irin wannan fagen fagen da za ka yi tambaya amma tambaya fagen da za a nemi ƙure ka ka nemo ayoyi da hadisai da maganganun malamai ka kara addinin Allah da su to amma in dai fage ne har yanzu na ka sa littafi ka karanta wa mutane ka tashi ka tafi wallahi tallashi har yanzu da sauranka a harkar malanta mu gaya wa junanmu gaskiya jama'a inda ake shiga a gane cewa ka daku a karatu to shine ka shiga irin fagen su malam Musa Yusuf Asadu Sunna yasa ba abin da muke ce musu sai dai mu ce Allah ya saka musu da alheri amma suna iyakacin kokarin su suna iyakacin kokarin su kuma wallahi barin faɗa mu kaga waɗannan abubuwan idan ba a tashi aka kare addini daga su ba to Allah za ku kwanta ku mutu ku da kuka karantar da addinin sai ƴaƴanku da ɗalibanku su dawo sai su burkice su koma waɗancan mutanen saboda ba ku ɗaya kuka bayyana musu illolinsu ba ko ba haka bane dole dai a karantar da mutane illar bid'a da illar shirka a kuma nuna musu fa'idar tauhidi da aƙida da kuma fa'idar sanin mecece bid'a da kaurace mata in ba haka ba kuka lallaba mutane kuna ta gaya musu me suke so su ji ba sa so su ji an yi magana kan aƙida ba sa so su ji an yi magana kan tauhidi ba sa so a ɗauko tafarkin wani a dasa marbon a wargaza shi a ce ba daidai ba ne sai kuka yi talallaɓa su kuna nuna musu eh to abin da suke son a yi ta karanta musu shikenan za ku gama wannan za ku kwanta ku mutu kuma wasu za su zo su kwashe su su bid'antar da su ko kuma kuna kabari amma ka gaya wa ɗalibanka kaza shirka ce kaza bid'a ce faufau mutum idan ya aikata ta wuta ya ji da kyau kunnensa ya ratsa mar cewa wannan abun ba daidai ba ne to ka gama naka sai ka roki Allah ya karɓa maka kuma ya shiryar maka da kanka da kuma ‘ya'yanka da sauran al'ummar da ka karanta amma ka gama sauƙi amanar Allah ma lallaba ɗalibi lallaba mutum ba za ka karanta mar gaskiya ba ba za ka faɗa masa mai addini ya zo da shi ba ba za ka faɗa masa kaza ba ita lallaba mutane kullum a tsaya akan mu'amalat mu'amalat ga abubuwan aƙida da ke rusa wa mutum aljanna ba za a gaya mutane ba ga abubuwan tauhidi da ke rusa wa mutum rahamar Allah ba za a faɗa mar ba bid'o'i da mutane suke aikata ba za a ce bid'a ba ne ba wai kana tsoron kar kai faɗa da mutane to da annabi ma bai yi faɗa da kowa ba har annabi ya zo duniya har ya koma lahira faɗa yake yi da kafirai da munafukai da 'yan bid'a haka ne ko ba haka ba har ya koma ga Allah faɗa yake da su ba wata rana da za ka ji cewa annabi ya kwanta zauna lafiya har ya tafi ga Allah wallahi ba a samu wannan ranar ba me dalili saboda ya zo zai karanta mutane gaskiya kuma Allah da kansa ya ce wa inna kathiran minan nasi la fasiquna da yawa daga cikin mutane fasikai ne ba sa son gaskiya da yawa daga cikin mutane bid'ar suke so da shirkar ba sa son tauhidi da sunna to kuma duk lokacin da ka zo a karanta musu karka taɓa yadda cewa za ku zauna lafiya da su karka taɓa yadda to kai dai ka daure ka faɗa musu wanda Allah ya shirya ya runguma ya karɓa abin da ka karanta mishi falillahi alhamdu wanda Allah bai shirya da shi ba babu ruwanka da shi naka la ta hadiman ahbabta walakin Allah ya hadiman ya sha saboda haka mun ba mu ce muku ku zo mu bi malikiya ba ba mu ce ku zo mu bi shafi'iyya ba tun farkon da'awar mu dama ba mu muku alkawarin malikiya za mu tsaya ko shafi'iyya ko hambaliya ba mu ce muku muka ku zo mu ba Allah da manzan Allah kuma akan haka muke da haka duk abin da ya saba wa Allah nan da manzan Allah nan sai mun ce wannan ya saba wa Allah ba ruwanmu da shi ba za a yi ba Allah ya shiryar da mu da haka yake cewa wa qabulu hudaku wa kullu hadhihi al alamat shurutun okay mun karanta ko a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu Allah ya ce baka ga wanda ya riki son zuciyarsa shine Allahnsa ba shi fa son zuciya jama'a ba abin da baya haifarwa son zuciya ya saka ka kaki Allah son zuciya ya saka ka ka sunnar manzan Allah son zuciya ya saka ka ka munana mu'amala da abokin zama saboda son zuciya saboda mutum idan ya biye wa zuciyarsa akan bukatunta da abin da yake so ba abin da ba zai aikata ba ba abin da ba zai aikata ba an gane magana da kyau ko amma idan mutum ya wanke zuciyarsa cewa gaskiya yake son karba to ba ruwansa da wannan gaskiyar ta saba wa ra'ayinsa ko ta yi daidai da ra'ayinsa ta yi daidai da abin da yake so ko ba ta yi daidai ba matukar dai son zuciyarsa ya ajiye shi a gefe to wannan ba zai cutar da shi ba amma daga lokacin da aka ce kawai abin da zuciyarka take so shi kake so ya faru to baka da duk duniya kowa abokin faɗan ka ne dan duk wanda ya zo da sabanin abin da ranka take so ba za ku zauna lafiya da shi ba to dole ne sai mun ajiye son zuciya shi yasa Allah ya ce idan mutum ya ci gaba da bin son zuciya to son zuciya zai zama mara Allah me ake nufi da wannan shine za a wayi gari abinda zuciyar take so shi kake bi to ka'ida kuma wanda ya kamata kai wannan da'ar shine waye Allah to sai zama shi Allah baka bin sa a wannan ka'idar zuciyarka kake bi a wannan ka'idar to maimakon Allah ya zama maka abin biyayya yanzu zuciyarka ne ta zama maka abin biyayya to yanzu zuciyarka ta zama maka Allah ka kenan shine a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu an gane ku wa adallahu Allahu ala ilmin Allah ya batar da shi akan ilimi me ake nufi da wannan abin nan kai ka san ba gaskiya bane kafirai da yawa fa zama a zamanin annabi Muhammad sun sha faɗa kafirai ƴan uwansu to Allah kun ga wannan mutum eh wallahi mun san shi ya zo da gaskiya abin da muke kai wallahi mun san ƙarya ne amma ba za mu bane kawai kaga wannan tsantsar son zuciya kenan kai ka san abu ba daidai bane kuma ka kafe a kansa to kuma a yau ma kana iya zama haka ko a cikin musuluncin kana iya son zuciya a waye gari ka san kaza gaskiya ne amma ka ibi me yasa kawai saboda bai yi daidai da ra'ayinka bai yi daidai da son zuciyarka ba don haka ba za ka yi ba Allah ya yi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basrihi gishawa malam yace fa kullu man abada ma Allah ghayrahu duk mutumin da ya bauta wa Allah tare da wani fa huwa fil haqiqati abdul li hawahu ka gani to wannan ya ya ya ya, a haƙiƙanin gaskiya bawa ne ga son zuciyarsa an gane ko bal kai ba ma haka ba kullu ma usiya Allah bihi min adh-dhunubi duk abin da kaga an saba wa Allah da hi na zunubai fa sababu hu taqdimul abdi hawahu sababin abin da zai jawo haka shine bawa ya gabatar da son zuciyarsa akan al'amarinsa duk wani sako duk wani matsala da kaga dan adam yana da ita babban sababinta shine ya gabatar da son zuciyarsa a kansa jama'a bari mu baku wani labari ta inda za ka gane mutane suna da son zuciya wani mutum ne jama'a wani mutum ne ya kira ɗan uwansa a waya ɗan uwansa uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ya ba shi shawara ya ce masa akwai wani gida an ɗaga shi za a siyar a unguwarmu shi yana wani guri yana aiki don haka in kana so ina so ka sayi wannan gurin ya zara kuɗi miliyoyi ya biya wannan guri sai ya ɗauki kuɗi kuma miliyoyi sai ya bashi ya ce masa ya masa renovating din wannan gurin ya kashe kuɗin ya ƙi renovating gurin sannan ya ɗebi muta ‘yan haya ya zuba a cikin gidan ya karɓi kuɗin hayar ya cinye to to wani zai ce watakila ɗan uwan nashi baya taimakon shi to abin da ya bayyana shine tsawon kusan shekara goma sha biyar duk abin da kaga an ci a gidan wannan mutumin wancan ɗan uwan nasa shi ya ɗauki nauyi a gidan shi wallahi tallahi malam sannan a rayuwarsa ya mallaka masa mota ɗai ɗai ɗai ɗai har motoci guda takwas kuma a cikin motocin nan babu ta ƙasa da naira miliyan biyar a ciki ma har da hilux wallahi tallahi mana amma saboda tsabar son zuciya ya gagara ya riƙe masa amanar ya sayi gida ya bashi kuɗi ya gyara masa ya cinye kuɗin ya saka 'yan haya ya cinye kuma kuɗin haya bai tahi sanin me ya faru ba sanda ya turo wasu 'yan uwansa akan za su zo su zauna a gidan kawai suka zo suka samu mutane a cikin gidan tambaye su ku kuma wa ya kawo ku ce ai wane ne ya kawo mu ya aka yi ya haya muke nema sai aka ce mana ga wannan muka zo muka duba muka ce yayi ka tambaya nawa ne aka ce mana dubu ɗari kaza shi ne muka ɗiba muka bashi jama'a ku duba son zuciya wani mutum wani mutum shi ma ɗan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya ɗan uwansa uba ɗaya uba ɗaya zai ba shi shawara ya ce masa ka sayi gyaɗa yanzu gyaɗa tana ainihin wato sauƙin kuɗi zuwa watan kaza za ta iya tashi ta yi kuɗi da haka ina baka shawara ka saya ka adana sai ce a to shi tun da kai harkar ka ce ka sani ka je ka saya mana ta miliyan kaza ya ɗauki miliyoyin kuɗi ya bashi ya je ya siyo aka zo aka nemi to aka aji bayan wasu wata ɗaya ko biyu sai zo ya same shi sai ce masa wannan gyaɗa kowanne buhu ɗaya ya ƙara kusan dubu uku uku da ɗari biyar biyar da haka ana iya sai da ita sai ce masa to ai ko an sayar yanzu ni gaskiya ba ni da buƙatar kuɗin amma tun da har yanzu bata gama yin tsadarta ba a batta mana sai zuwa gaba sai ya ce to shi kenan ya ce don ko na sayar yanzu ba abin da zan yi da kuɗin a halin yanzu ko da haka tun da ajiya ne a batta kawai ya ce shi kenan ya aka yi bayan wasu wata biyu ko uku sai shi wanda ya bada kuɗin aka sayi gyaɗa sai ya ji labarin gyaɗa ta ƙara kusan dubu shida da wani abu zuwa dubu bakwai sai ya kira shi sai ya ce masa na ji labari yanzu gyaɗan nan har ta ƙara kusan dubu bakwai bakwai akan yadda aka saye ta ya ce eh lalle haka ne sai ya ce to ina ga yanzu kan a sai da ita kuma ga abu kaza ma ta so min dama ina so zan yi na haka yanzu na baka dama a je a sai da gyada ashe tun ranar da ya zo ya gaya masa cewa gyadar ta ƙara dubu uku ko ashe ya je ya sai da gyadar abin da zai baka mamaki shine ya cinye uwar kuɗin kuma ya cinye riba yanzu ya samu labarin ta haura haka ya kira shi akan a je a sayar ya kawo kuɗin zai amfani da shi babu gyadar babu uwar kuɗin haba jama'a shi yasa wani lokaci idan kaga wasu 'yan uwa manyan mutane suna korafi ba sa iya tsayawa su taimaki wasu ‘yan uwansu wallahi karka ga laifinsu na rantse da Allah da in mutum ya kawo mun kuka cewa ga ɗan uwansa yana da wadata amma ya ƙi ya taimake shi hankali na ya tashi in rasa inda zan sa kaina in dinga ganin wai me za ka yi da dukiya idan ‘yan uwanka ba su ƙaru da ita ba amma wallahi tallahi a cikin experience na rayuwa da irin yadda na gane mutane mugaye ne da yawa daga cikin mutane azzalumai ne 'yan son zuciya ne wallahi na daina saurin zargin mutum idan yana dukiya bai taimaki yan uwan shi ba wasu mutanen ba su da mutunci wallahi malam ka duba irin wannan malam to ire-iren waɗannan malam kullum a cikinsu ake to wannan fa a son zuciya kenan na mu'amala da zamantakewa ina kuma mutum ya shigo da son zuciya a cikin abin da ya shafi tauhidinsa da aƙidarsa da addininsa Allah ka kiyaye Allah ka kawo mana sauƙi ka shiryar da mu da haka yake cewa fa kullu man abada ma Allah ghairahu duk wanda ya bauta wa wani Allah tare da Allah wa huwa fil haqiqati abdul li hawahu haƙiƙanin gaskiya shine shi bawan zuciya shi ne shi yasa kai bal kullu ma usiya Allah bihi min adh-dhunubi duk abin da kaga an saba wa Allah da hina zunubai fa sababuhu taqdimul abdi hawa sababin sa hine bawa ya gabatar da son zuciyarsa akan abin da Allah ya ci jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ku ala awamirillahi wa nawahihi a bisa abubuwan da Allah ya umarcin a yi da abubuwan da Allah ya hana ƙala ta'ala Allah ya ce la tajidu qauman ba za ka taɓa samun mutane ba yu'minuna billahi wal yawmil akhir sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar ƙarshe yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu suna ƙaunar wanda ya ƙi Allah ya ƙi manzan Allah walau kanu aba'ahum wanda suka ƙi Allah nan ko da iyayensu ne aw abna'ahum ko da 'ya'yansu ne aw ikhwanahum ko da 'yan uwansu ne aw ashiratahum ko da danginsu na jini ne in dai ba sa son Allah ba sa son annabi ba sa son addini to mutane masu imani babu ruwansu da su wallahi jama'a babu ruwansu da su ai ba nesa kuke ba da tarihin sayyidina abubakar da babansa da ya zagi manzan Allah abubakar ya gaure baban shi da mari a kan manzan Allah wannan ita ce ƙa'idar Allah da annabi matuƙar wannan ba mutumin Allah ba ne to ba kai babu shi inda a fanni ne na addini sai dai a babi na mu'amala babi na mu'amala babu laifi ka kyautata masa da Allah yake cewa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun sai ce fala tutaihuma amma sai ce wa sahibuhuma fid dunya ma'arufa sai ce wata bi sabila man anaba ilayya in iyayenka suka nemi kai min shirka Allah ya ce ahir babu kai babu su in dai a fannin kadaita ni da bauta ne to duk abin da za su yi maka su yi maka a fannin addini ka zo da bukata uwarka ta ce a'a kuma Allah ya ce eh kai ka ce mama eh gaskiyar magana ba za mu daidaita da ke ba a wannan wani haka kace kwarai da gaske me dalili Allah ya ce ai wannan abin ke kin ce kar ai yanzu don Allah biyayyar wa zan yi kenan ka gaya mata saboda haka ba zai yi ba mama dole abin da Allah nan ya ce na yi hi zan yi baba e wannan abin ka ce kan na yi kuma Allah ya ce ai e to wallahi ba zan yi ba wallahi tallahi ba zan buna ka ba saboda Allah yana gaba da kai baba sai kun gama sai ka ce abincinka ya kare baba shinkafa ta kare e ka ce to za a kawo buhu biyu in Allah ya yarda madara fa e ita ma ta kare sai aka wa sahibu kuma fi duniya ma'rufa ka kyautata musu a zamantakewar duniya da rayuwa amma a fannin addini sam wallahi tallahi ko ubanka ne ba a bin shi a fannin addini Allah ake bi duk abin da ya taso na addini to ka gabatar da addini akan ra'ayin babanka ko mamarka wannan shine gaskiyar magana amma mu'amala babu laifi kai musu mu'amala ta zamantakewa da kyautata musu Allah shirye da mu shi ne yake cewa a fawasafa Allahu ibadahul mu'minina kaga sai Allah ya siffanta bayansa mu'minai bi annahum ashaddu hubban lahu cewa sun fi kowa kaunarsa wa annahum yuhibbu menene yuhibbuhum wa yuhibbunahu cewa lalle suna son Allah Allah ma yana son su وأنهم لا يوادون من حاد الله ورسوله كما سوى باسا سن وند يكي الله دا منزنسا ولو كانوا أقرب قريب كودا سنف كوا كسد سوء أتكي متاني ومن هذا دقا ونني يؤخذ أنه لا يواد المحادين إلا من هو منهم في الدين سوى بيوا أسو أينهم واتو a waɗanda suka ƙi Allah da manzansa in ba waɗanda suka so addini ba bal huwa minal mulhidina kai idan ma mutum ya so waɗannan to ya zama cikin mulhidai ya zama cikin munafukai ya zama cikin mutanen banza kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man yatawallahum minkum fa innahu minkum duk mutumin da ya jibinci lamarin mutanen banza lamarin makiya Allah to shi ma ya zama a cikin su inna Allah la yahdi alqawma zalimina Allah baya shiryar da mutanen da suke azzalumai ina fata ana fahimtar magana وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال يا تبت دغ انس ام مالك الله يا حدا mu a jannatul firdaus yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yace thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman abubuwa guda uku jama'a kowa ya kasa kunne ya ji su inji annabi muhammadu yace duk mutumin da ya same su to ya samu ɗanɗanon imani na farko an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma ya zama Allah da manzansa ya fi son su sama da kowa ai Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillahi ina fata an fahimta wallazina amanu ashaddu hubban lillah walau yara allazina zalamu idh yarawna al'azaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna allaha shadidul azab idh tabarra'a allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al-asbab وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا الله كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار an gane maganar da kyau ko waɗanda suke masu imani soyayyar da suke wa Allah ba za ka taɓa kwatanta ta da soyayyar da kafirai suke wa abin bautarsu ba haka ne ko ba haka ba shine hakikanin fassara ba wai ana cewa sun fi son Allah akan yadda suke son kafirai ba ai ba ma yadda za a yi maka kwatanta ai ba ma sa son kafirai kwata-kwata na fata an fahimta a'a abinda maganar ayar da take nufi cewa wallazina amanu ashaddu hubban lillahi waɗanda suke masu imani sun fi tsananta soyayya su ga Allah ma'ana ba zai yiwu ka kwatanta yadda su suke son Allah ma da yadda kafirai suke son ababen bautawa abin ababen bautarsu ba ina fata ana fahimta ba zai yi ka kwatanta ba an gane magana da kyau ku to ya zama Allah da manzansu su ne suka fi soyuwa a gurinka sama da kowa na biyu wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah duk wanda zaka so a duniya to ya zama saboda wa kake son shi saboda Allah wannan mutumin kaga yana kokari wajen tsara dokokin Allah yana ƙoƙari wajen addini yana ƙoƙari wajen ibada yana ƙoƙari wajen gaskiya yana ƙoƙari wajen amana yana ƙoƙari wajen kaza wannan dalilin yasa yake burge ka kake ƙaunarsa to ko kun san yanzu wata masifa da Allah ya jarrabi mutane ko kun san yanzu idan mutum yana ƙoƙarin bin dokokin Allah mutane kuma sun fi kyamar shi ko ba haka bane jama'a to wallahi ba za ka zama mai samun ɗanɗano da mazar ƙwailar imani ba sai idan ya zama wannan mutumin yadda take-takensa yake nunawa alamu sun nuna yana ƙoƙari wajen kula da addini kai kuma sai ka ji kana son shi saboda wannan to nan ne annabi muhammadu ya ce kana da ɗanɗanon imani a zuciyarka shi kenan yanzu sai ka kwatanta kanka ba wani kowa yi wa kansa jojin wanan nan da kake ƙinsa ba ka ƙaunar shi kullum ka zauna gulmar shi kake yi kullum ka zauna surutu kake a kansa kullum ka zauna kana ganin ya matsa muku ya dame ku shi komai abu ka'ida shi komai ayi mai Allah ya ce motsi kaɗan sai ya ce muku mai annabi ya ce wannan ya sa kake ƙinsa to wallahi thumma tallahi kana da matsalar imani a zuciyarka in ji annabi muhammadu in ji manzan Allah amma kana son sa ne saboda kaga yana da ƙoƙari wajen abu Allah ƙoƙari wajen abu dokar Allah kokari wajen a kiyaye sabawa Allah wannan abun ba daidai bane zai ce ba daidai bane a gyara wannan yasa kake kaunar shi alama ce ta imani inji annabi Muhammadu wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah manzo Allah yace yace ka so mutum ba dan komai ba sai dan Allah ko a siyasa ne ko a menene ko a menene in dai mutumin nan yana kwatanta gaskiya da amana da ƙoƙari wajen bin Allah da dokokin Allah ya zama kana son sa ne saboda wannan amma idan ya zama kana ƙin sa ne saboda yana son Allah ko yana son dokokin Allah ko yana son kula da ƙa'idojin Allah ai ka shiga matsala wallahi bawan Allah wa an yakraha an ya'uda fil kufri abu na uku da ake so mutum ya zama idan ya same ya samu ɗanɗanon imani shine mutum ya zama yana kyamar komawa kafirci ba da an an qadahu minhu bayan Allah ya tseratar da shi daga kafirci yadda Allah ya musulmai jama'a mu ci gaba da godewa Allah da wannan ni'ima sannan mu ci gaba da roƙon Allah ya tabbatar da mu akanta mu mutu muna musulmi kamar yadda annabawa suka dinga alfahari da wannan am kuntum shuhada idh hadara yaqub al-maut إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون النبي يعقوب لهدا يا أنسى النبي يوسف رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني bisalihi annabi yusuf annabi muhammad qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimina ina fata an fahimta annabi suleiman me yace falamma ja'at قيل أهكذا أهكذا أرشكي قالت كأنه هو سيتي وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين lokacin da Balkisu ta zo aka tambaye ta a haka za a rashiki haka gadonki yake kalat sai ta ce ka annahu huwa kamar shi dai kai ina ga shi ne ma sai annabi Suleiman ya ce wa utina al-ilma min qabliha kafin ita mu Allah ya ba mu ilimi sai ce wa kunna musulmina kuma mu musulmi ne annabawa jama'a suna alfahari da musulunci amma kai yanzu wannan darajar ta musulunci ba ka magananta a bakin komai ba za ka gane darajar musulunci darajar musulunci bane sai ka tsinci kanka a kabari na rantse muku da Allah ranar da duk ka mutu ba musulmi ba Allah ya kiyaye mun da ni da ku baki daya a ranar ne za ka gane ahe musulunci ba karamin gata bane ne iwar haka wasu sun yi nadamar rasuwarsa a addinin da ba musulunci ba iwar haka wasu sun yi nadama da yawa to kar mu yadda mu shiga cikin waɗannan mutanen jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko duk yadda za ka yi ka kalato wa kanka yadda musuluncin ka zai tabbata har ka koma ga Allah shine yake cewa بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار كما يدي كي كامر أجيفا شأوتا متفق عليه sai malam ya ce fa ahalu la ilaha illallah to ma abota la ilaha illallah yuhibbuna Allah hubban khalisa suna san Allah so na gaskiya tacacce wa ahlu shirki su kwa mushrikai yuhibbuna Allah wa yuhibbuna ma'ahu ghayrahu suna san Allah amma suna san wani tare da wa tare da Allah ina fata kun fahimci magana to kaga su ba su tantance soyayya su ga Allah shi kadai ba wa hadha yunafi menene muqtaba la ilaha illallah to kaga wannan kuma ya kora abinda la ilaha illallah ta hukunta kun gane magana da kyau ko jama'a mun gama da babin da yake magana akan mahabba wato kaso la ilaha illallah da ma'anarta da ma'abotanta za mu shiga a sharɗin sami asali dama sharaɗi bakwai ne an gane magana da kyau ko to amma malam ya kawo ƙarin har abubuwa guda biyu wanda za mu zo mu karanta su insha Allahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu ya mana muwafaka abinda muka faɗa daidai Allah ya tara ni da ni da ku a cikin ladan wanda muka yi kuskure da ni da ku Allah ya fe mana hada kuma ma inda na billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh